أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ci gaba da karatunmu na tufatul atfal wannan shine darasi na uku sannan kuma za mu tashi ne in Allah da hukumu lami'al wa lamil fa'il hukumu lami'al wa lamil fa'il hukumu lami'al bari mu fara ɗauka menene lamu'al idan ka ce kitab kalmar kitab za ka iya sanya mata ma'arifa ko idan ka sanya mata ma'arifa za ka ce mene to in aka ce lamu'al kai tsaye tana nufin lamun ce wacce akan sa ta a farkon kalma akan kara ta a farkon kalma ma'ana lamun da take zuwa a farkon suna lamun da take zuwa a farkon suna ita ce za a yi magana a kanta ita ce ake nufi da lamu al sannan kuma idan muka ɗauko kalma kamar haka ja'alna iltaqa yaltaqituhu idan muka duba da kyau za mu ga ja'alna asalin kalmar da kamene ne ja'ala iltaqa asalin kalmar da kamene ne laqiya laqiya ne asalin kalmar sai aka ƙara ma kalmar harafin alifun da ta'un daga cikin hurufin ziyada karmanta sa'altumun ya ko sai aka ɗauko mene alifun sai aka sa a farko sai aka ɗauko ta'un sai aka sa tsakankanin lamun da kuma kafun to wannan da dama idan wani ya kalla sai ya ɗauka kamar lamal ce a lamun fil ne domin daga fi'ilin laƙiya ne laƙiya kuma fi'ili ne laƙiya fi'ili ne mabancan nan ko da Allah ka samu dace sannan kuma idan muka kalli lamun yaltaqituhu daga menene daga iltakata mujarrad filin fa zai zan menene lakifa ko lakata maunin fa'ali ko fa'ila na'am lakita ko ma'ana yayi tsuntuwa akwai babin tsuntuwa cikin fijo ko mu duba askari gashi nan in kai tsuntuwa za ka yi to bisa ga munasaba idan muka samu hal da kuma bal za mu ga su ma akwai lamu a farkon su ko to lamun din da muka sami muka same shi a farkon suna kaman al ana ce mata allam azza'ida domin tana ɗaya daga cikin harufan da ake ziyadar su a farkon kalma a farkon suna su ne kaman prefix prefix countable za ka ce uncountable happy and happy ko lamun din da aka same ta a cikin fili ana ce mata mene lamul fail wato lamun da aka same ta a cikin fili sai kuma wacce aka same ta a hal da bal ana ce mata lamul harf lamul harf to a nan malam zai mana magana ne akan guda biyu lamun ta'al da kuma lamun ta fi'ili kada manta ina jin mun yi a cikin kitabun tajwid ko a takaicen takaita za mu suce ne nan ne ba za mu tsaya sosai ba lamul fi'il afwan lamul lamul lama'al tana da hukunce hukunce guda biyu ko akwai inda ake idigamunta in aka samu haruffan wanne harufa su ne wanda aka tara su a farko farkon kalmomin sibzafana kam ja da shaksun kadi sama dum tayyiban zulfi tukan ta zalima wata ma'ana la alamu shamsiyya ash-shamsu afwan to tibne to ana saka da alheri tibi thumma sil rahiman tafuz dibdani'an da su a zannin zur sharifan lil karam tibi ka kyautata halinka da ka taba ya tibu tib mun fahimci wannan ko tibi summa sil sannan kuma ka zanto rahiman mai tausayi mai tausayi shine rahiman mai tausayawa mai tausayi a afwan sil rahiman ne ko a to wannan na zumunta ne eh na zumunta ne da to saboda karina take nuna mene sil daga wasala ya silu sil barakallahu fikum sil rahiman sannan ka sada zumunta dif zani'an zaka zama ma'abucin abin da ma'abucin yarda ko kuma wanda za a amsa masa akan abin da yayi da asu a vannin kamar mummunan zato zur sharifan bi ma'ana takun sharifan zaka zama madaukaki lil karami ga mene ga ainihin karamci idan kuma yi amfani da kalman zur da ma'anan zare zur zur ne ta ma'anan kuma ma'anan akwai rauni gaskiya ta yaya za a yi ce madaukaki ko mutum mai daraja ko za ka ziyarta to Allahu alam ana kuma izharin lamun al yayin da aka sami ɗaya daga cikin harufan ibgi hajjaka wa kafa kima haka ne ko to Allah ka sa mu dace mu nemi wannan littafin fathul malikul muta'al duk zaka samu fassarar su lilami alhalani qabl al ahrufi ulahuma izharun fal fal fal mene fal ta'rifi wata nuska fal tu'rafi ko kuma fal yu'rafi lilami alhalani lamu al tana da halaye guda biyu qabla al ahrufi idan ta zo kafin hurufin hijaiya ula kuma hukunci na farko daga cikin hukunce hukuncen nan guda biyu izharun shine yin izharu ha shine bayyanar da ita falyu'rafi ko faltarifi ka san su ko kuma a san su qabla arba'in qabla arba'in ma ashratin khudh ilmahu mai nibigi hajjaka wa kafa kima to ana yin izharin ita lamun din ne kabla arba'in wato ma'ana kabla arba'in bi wasu hamza ko kafin waɗansu haruffa guda hudu ma ashara ma ashara tare da goma wata idan ka zo da haruffa hudu ka tara su da guda goma zai baka na sha hudu khuz ilmahu ka riki ilimin ilimin su ma'ana ka riki ilimi dangane da kalmomin da suka tattaro waɗannan haruffa ɗin ina suke haruffan da suka tattaro waɗannan haruffan a kalmomin da suka tattaro haruffan su ne ga suna a cikin min daga cikin ibgi hajjaka wa khaf aqima kamar alhamza al an'am al ard al a kaga da aka ce al gaba su kai zai sai muka same ne alhamza to saboda haka idan ka zo zaka izharin lamun din nan ko ba'un din nan sai ka ce albarru misali albarru ina jin baka taba jin an karanta abbarru ba sai da ce alba to me yasa aka ce al aka izharinta saboda zuwan ba'un ko sannan ha'un kaman alhajje alhajje jimin kuma kaman mene aljalal aljalal na ji kamar ya ce alhakumar takasur ne to alhakum menene ainihin filin kaga filin ko sai aka kara mishi mene alhamza ya zama zizu salasi sai aka ce alha balhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu ga kalman nan mun fahimci wannan ko to amma wannan ai alha yulhi wannan wani yin wace irin kalma ce tun da ka ji mazi mudari'i akwai ma'amur ko aga ta zo mene aga ta zo fi'ili ko to barakallahu fikum sai kafin al-kabir al-ka sai wawun al-wasiyya al-wasiyya sai kha'un al-khaliq al-khaliq sai fa'un al-fi'a ko kuma al-fitna alfitna sai kafin al'aqim afwan alqayyum alhayyul qayyum alqa kaga sai a daura lamun din ko sai ya'un al-yatim mimun kuma al mene المال الملك شكرا سيهاء ال حاء ne wannan to ga shi zage alhaku ta kasar al a alhuda jazakumullahu khairan alhuda karma alqur'ani zamu rinka daukowa alhuda domin alha a nan kadin manta daga laha ne ko fili ne mazi sai aka ziyadan alhamza a farko kamar idan ka ce jalasa za ka iya cewa a jalasa jalasa ya zauna a jalasa ya zaunar fariha ya yi farin ciki afraha ya yi mene ya sa an yi farin ciki mun fahimci nan ko fahima ya fahimta afhama ya fahimtar mazid ne na sulasi wannan kuwa alhuda suna ne dama mun ji biljarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hasal ibn malik ko to duk kalmar da kaga a ka'idar larabci duk kalmar da ka ganta ta zo da ma'arifa a farko suna ne kawai wannan Allah da tun da kana har kawai har ga'idan take har sudan haka idan take duk kalmar aina jin mun yi ana hako duk kalmar da ka ganta ta zo da ma'arifa kai mata hukunci da suna kawai sai dai kawai shuzudan an sami fi'ili ya zo da fi'ili mudari'i an sami an taba samu a cikin wani waka ya zo da ma'arifa amma wannan shaz ne wa shaz la yukasu ta Allah ka samu dace ba na hau muke bari mu ci gaba wa alaikum salam wa rahmatullah
da ita kanta kalma din akwai lamun a cikin ta wannan lamun na ma'arifa din na an share amini laha na jin da malam kana jin sanyi da ilali wa dalilin kyau ai tun da aka ce fi'ili yanzu ba a maganin mene lamun ta ma'arifa ba a maganin lamun ma'arifa domin ana maganin lamun ma'arifa ko hamzatu wasulin da lamun ma'arifa ana maganin menene suna ne kada manta akwai alamatul ismi a ba shi yasa muka kawo bil jari wa tanwini wanda dawa alba wa musnadin lil ismi tamyizun hasan ko na jin mana ai ma mun yi jigin mun hako to Allah saka maka da alheri tare da sauran yan uwa na'am sanihima idgamuha fi arba'in hukunci na biyu shine yin idgamin ita lamun lamirin ha yaudu ila ya ce sanihi ma na biyunsu a na'am da ya ce sanihi ma alifin da nan ya dula ala maza to ta suniya ne mai yake mai ake nufi na'am jami'in jita halan da ya ce ya ce lilama al halani sai ce ulahuma sai ce sani shi ma ai bari za mu rinka je wajen baya kan lamiran nan ba domin kamar yadda muka faɗa ka duba cikin al-itikafi ulul qur'an labudda idan kana kokarin ka koyi tafsirin al-qur'ani labudda ka san maraji na dhamir na dhamair dole ne ka san in aka kawo aya lamirin da ya zo a gaba yana koma ma wani suna ne aka rubu sumin mazkur ko amma idan aka idafa fa lamirin bai komawa zuwa ga mudafu ilai sai dai kuma zuwa ga ne mudafun ko ko yana koma zai zuwa ga mudafu ilaihi mun dai karanta cikin durusu abin nan afwan usulul tafsir ko na usaimin mun karanta ai to Allah ka sa mu dace to misali innahu laqawlu rasulin karim fi kitabin maknun haka ne la ya masuhu kaga lamirin la ya masuhu dole zai koma masu zuwa ga wani suna wani lafazi da ya zo kafinsa ko to linnahu la qur'anun karim fi kitabin to tsakanin kit- qur'an da kitab wanne ne yafi kusa da lamirin to saboda ka ga lamirin yana kuma zuwa ga kitab ne ba mene ba ba qur'anun karim ba wannan shine mafi karfi a larabci kamar misali li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wallahu wa rasuluhu ahqqu amma an ce wallahu sai aka ce wa rasuluhu a haku an yurdu ba ce huma ba ko kuma ne an yurduhu in kanu to anan kuma anan saboda zaka itibari da siyakan jumla ne nan kuma saboda ana fifita yin Allah ne biya biyayya akan yin banzo biyayya ma'ana za a fara kaddamar da biyayya ne ga Allah awwalan sannan kuma sai na manzonsa sallallahu alaihi wa sallam to zaga sannan kuma bari insha Allah zamu yi kokari mu nemo irin risala akan addama'ir kawai ita ma sai mu kokari a sa ai abin nan nata wanda kuma yake neman karin bayani sai ya je ya nemi al-itkan fi ulumul qur'an zai ga babi musamman da Imam Suyuti ya bude akan irin waɗannan mas'alola din zai ta kaka maka lamirai ayoyi da suka kunshi lamirai barkatai kuma sai a nuna maka lamiri kaza sun yana da kaza da kaza sun kuma zuwa ga suna ne ko na farko ko na biyu amma da kaza da kaza sun kuma ne zuwa ga sabanin wannan kamar litu azdi lituminu billahi wa rasulihi ga Allah ga rasul ko sai Allah ya ce mene kuma wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu ga wa tuwaqqi wa tu'azz- wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu to dukkan lamiran guda uku ina za su koma to Allah ka sa mu dace wannan wajibi ne in kana koyon ilimin tafsiri ka iya shi na'am sanihi ma na biyu daga cikin waɗannan ahkam din idigamu ha shine yin ma yin mata idigami me ce ce zai mata idigami lamirin ha yaudi ila ila ila lam jamil jiddan idigamu ha yin idigamin lamun din fi arba'in wa ashirin cikin harfa hudu da goma wata mana goma sha hudu aidan ورمزها فأي ورمزها علاما حرفا لميرها يعود إلى ماذا يعود إلى أربع عشر حروفا عفوا أربع عشر حرفا لميرها yana kuma ne zuwa ga harufan da ya kawo adadinsu mun fahimci wannan ko fa'i ka kiyaye hakan asalin kalmar daga wa'a ne wa'a mudari'insa menene ya yi amurinsa zai zama menene i ka kiyaye i ka kiyaye to mace ba za ka ce mata mene i kawai shi kenan kaman waka ya ki ki namiji ko ya, ya kare ko mace kuma sai ka ce mata kaman wana ya yi rauni yani wana gashi ko mudari'insa yani filin fili amurza kawai ni nunin kawai a ce kaga da wanda zai zo ya ci kasuwanka akwai waɗansu sun filo da aka samu sun zo da harfa ɗaya daga cikin ruhul ja'iya suka dinga ta irin waɗannan kawai mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace wa ramzuha alamomin su waɗannan harfan fa'i ka kiyaye a cikin gasu nan an tattara su a cikin wata harufan da ake idigamin lamun cikin su طب ثم صل رحما تفوز ضد نعم da su a zannin zur sharifa lilkaram kamar da yadda muka yi dazu ko to idan muka zo sai mu dauki a daga kowace kalma sai mu rufe harafin sai mu cire harafin farko tabi sai mu cire summa sil rahiman tafuz dif za ni'am ni'am a gona yayi gaba ya ci da tabarakallahu fikum da su'a zannin zur sharifa lil karam barakallahu fikum wallamu lula sammiha shaf kamariya lamun ta farko suka kira ta allamul kamariya wace kenan ita ce wadda take da harfin ibgi hajjaka wa kaba kima haka ne ko lamul kamariya kenan wallamu lukura lamu ta biyu sun ya shamsiya ta biyu kuma ka kira ta shamsiya to kun ga wajen malaman ta judi an ka ce harfu shamsi harfu shamsi ɗaya daga cikin waɗannan haruffan kenan amma kuma wajen tarihi aka ce harfi shamsi me yake nufi ne wajen tarihi to mu je mu tona mu professor google harfi shamsi za ka zai turo maka abin da ake nufi sannan kuma shamsiya tana da ma'anar lema ko lema shamsiya ce ita ma to kaga wannan sunan da an samu mace to ni na da da ko ni na ka dauko ma'ana dai shamsiya ba suna bane gaskiya ba suna bane Allah ka samu dace namiji shamsu ku to na ba Allah ba da lada Allah ka samu dace wa azhiranna lamu fi'lin mutlaka في نحو قل نعم وقلنا والتقى وظهرنا لام فعل لام الفعل كلمة إظهاري كوي كي سي قانون التوكيد نكو كي سي كوي وما أنا مطلقا دين نن ميكي نبي دين مطلقا تازونا تكين فعل ماضي كوكو فعل مضاري كو فعل أمري كلمة إظهاري مطلقا كوي أما ibaran shi mai littafi a nan ya iya samun mafaka ta wani guri tunda ya ce a cikin misalin nan ne fi na hawi cikin misalin kul na'am kaga fil amr ko kul na fil madin wal taqal ma'u kaga fi ma fil madin ko yaltaqituhu ba'du sayyara kaga fil mudari to anan da tunda ya ce cikin wannan misalin ne ko za a abin nan amma inda bi tibari al huwa bi tibari al hukm awwalan ne ko kuma ibtida'an lamul fi tana da hukunci guda biyu ne akwai idigami akwai kuma izhari wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun sai kuma qul lakum kaga na za a idigami ne aka sami lamun korawa a gaban ta ko to Allah ka sa mu dace matashin karatu mu na gaba shine fil mithlaini wal mutakaribaini wal mutajanisain haka ne ko ahkam ne da ya shafi haruffa waɗanda suke da alaƙa wajen siffa da mafita ko kuma suke da alaƙa wajen siffa ko kuma mafita ko kuma suke da alaƙa a kusa alaƙa ta kusanci wajen siffa to haruffa an kasa su kashi uku kamar haka idan aka samu harufa suka yi kusanci a afwan idan ya sa haka samu harufa guda biyu sun ittifaki wajen siffa da mafita to ana ce musu mutakariba ne gama wata ibara mafi sauki mafi sauki idan haruffa biyu suka yi kusanci wajen yanda ake afwan suka yi ittifaki wajen yanda ake rubuta su da yanda ake faɗansu suka ce musu mutakariba ne misali wannan da wannan yadda ake ruwa turu da su ba ba ne ya za ka faɗi kowanne ba ba haka ne ko ta zai ka ce musu mutakari ba ne ban sani ba dai ko an fanci wannan bayanin idan domin idan ka dubi ba'un ta tattara tana fitowa ne min bini shafatai ba ba haka ma wacan nan kaga sun ittihadi wajen mafita ko sannan adadin siffofin da bawon take da su guda shida bawon ma tana da su guda shida ne ko don a cikin masu kishiya ta ɗauki guda biyar marasu kishiya ta tana dukan kalkala ko ko da wani barakallahu fikum to idan muka dubi siffofin da wannan bawon da tara wata nan ba wanda ta tara in ma baka gane sifa mafita da sifa ba ko kuma ka gane mafita ba ba ma ma ka ka wa wa fa fa ka dai gane wannan to in ba gane wajen sifofi ba bara da maka ta wata hanya duk haruffan da sunansu da yadda ake rubuta su iri ɗaya ne kawai ka ce mishi mene ka ce musu mutakaribani me ya sunan wannan me ya sunan wannan shikenan sun zama mutakaribani cikin gwari na afwan afwan abin da nake nufi kenan ba a cikin zuciyar da kuma da bayani amma wajen ko faɗan sunan hadha khata minni min shaitan azana Allah mutamasilani mutamasilani mutamasilani kaman kafun kafun kaman mene kuma kaman kafun kafun ra'un ra'un a shirya idan Allah kai wajen hidaya fa za mu sai mun kawo dukan mutamasilani cikin alqur'ani insha Allah ta'ala alurmumi sai a shirya wata abin da yasa nake dan mana shi haka haka a hankali a hankali muna dan kokari a dan wasa kokolwa kai ma in ka shiga aji haka zaka rinka yara in Allah da da yanda ka shiga ajin kwana da biyu uku gata sai ka ji ya sai ka ga wani yaro ya tattaura yaran gidan sai ce ni ne malam wani sosai ai ba banza ya ce ni ne malam wani nan ba kaga ba dai zai yi kawai ya ga mutum na fuskare ya ce ni ne wani ba to Allah ka samu dace to idan aka samu harufa mun dai gama da wannan ko harufan da yanda sunansu da yanda ake rubuta su iri ɗaya ne na'am shukran mutamathilani yanda ake rubuta wannan ba ba ga shi ko da kuma yanda ake faɗin su iri ɗaya ne to shikenan ya zama mutamathilani ya zama mutamathilani na farko kenan sannan idan muka ga haruffa siffansu ko mafitansu ɗayan biyu ko dai siffa ko mafita ya yi kusanci to wanda ka ce mishi mene mutaƙariba ne mutaƙa riba ne insha Allah ta'ala idan muka zo dukkan harufan sun fitar da su insha Allah ta'ala cikin ida to idan muka duba da kyau mu furta la la la ra ra yaya ba mu ji ba mu ji sun kusanci ba to kaga sai mu sa sunan ko mu furta ko ko ka ka kun sa abin da ya shafi fa wannan fa dole ne fa sai in dai qur'ani ne to wannan sai ka bude baki kayi malam ya ce eh lallai alaran maka yayi daidai ko kuma malam ya ce a'a gyara in dai alqur'ani ne yu'khadhu bit talaqqi wal mushafaha yu'khadhu bit talaqqi wal mushafaha lokacin da muke to Allah zai samu dace bari mu ci gaba ko kuma dai bara ka ai karantarwa ce ko zaka iya amfani da wata hanya ka cimma riban wata hanya muna koyan oral english akwai malamin da ya karantar da mu daga cikin malamin malam suleiman balarabi dr suleiman balarabi yakan ce idan za ka faɗi harafi ka san place of articulation nasa mafitansa ka ɗauki madubi ne sai ka rinka faɗa ha ha wannan shine zai baka dama sai ka gano mafitan to in kana son ka san wai harfa suna da kusanci wajen mafita ko ko ba su da shi wanda har za a iya diga idigamin da ya cikin da to shikenan za ka yi amfani da irin wancan nan hanyar kamar yadda yanzu Allah ya sa muka fara yanzu idan muka dauki kuma na'am bari mu rubuta qa ka ba ku duba ku gani ba fadin Allah madaukin sarki alam nakhluqukum ba gashi nan zaka ta diga mi ne ba wayin kana akwai fuskoki guda biyu ko alam nakhluqukum kaga luku kum ga kafin ko ga ka ga kaf to sai aka yi digami me yasa aka yi digami littaqarub insha Allah idan muka shiga cikin hidaya za mu rinka jin ilal ma'ana hujjoji me yasa aka karanta hukunci kaza da kaza me yasa in Allah da kowanne don mu dada yin abin Allah basiratin Allah shi sare mana to akwai wasu mutagariba ne na kama barakallahu fikum kaman to ta bambanci shine to tana da wata siffa da ta bata karfi da kauri da karfi ta'un ita kuma ba ta da wannan siffar amma bacin wannan siffar da ke to ta itbaq to da da ba za ka iya bambancewa ba tsakankanin ta'un da ta'un sun yi kusanci wajen mafita ta to ba kana karantawa fa'amanat ta'ifa sai kanta fa'amanat ta'ifa wannan kuma dukkan qurra sun yi tafaki akai mu sani ahkam din nan na tajwidi sun kasu kashi biyu akwai al-ahkam al-muttafaq alaiha kawaid ka'idojin da duka qurra sun yi tafaki ka kama irin wannan ba wani wanda zaka sani a zaka sama kira'a sahiha mutawatira wani yin izhari a irin wannan gurin duk sun yi tafaki sannan kuma akwai ahkam wadanda aka yi istilafi wadansu qurra suna yi wadansu ba sa yi za mu zo insha Allah ta'ala a hankali to mun ga muta karibani ko sannan kuma sai muta janisani na sod da kuma sa sa'un ko sinin sod da kuma sinin ko waɗannan suna da bambanci wajen mafita misali kun ga idan muka ce sa sa afwan sun yi tufaki sun yi tufaki mun gani sun yi tufaki wani Allah shi ne shi ya zama kika tambaya ba kamar yadda ce sun saba ba in ina zuwa sa ina ne mafitan sinun asin ta min طرف اللسان مع ما يحاذيه من ال... من جانب المني الثنايا أولياني كو سفلى أولياني أولياني تو صاد كما فا السفلى كو والصفير مستكن منه من فوق الثنايا asufla to idan mu luba da kyau wasu harfa ne ko kuma sod tana fita tare da menene safiruha sadun wa zayun sinu sod zai sin a sun yi tafaki ko ba su yi tafaki ba sun yi tafaki sai dai ba a shigar da ba a yi digamin sod cikin sin ko kuma sin cikin sod don kira ba ta zo da shi ba a riwaya a iyakan dan abin da Allah na karanta dai sai dai in kilo ta riwaya ko makamancin wannan banda ban sani ko na manta babu inda ake diga mun sod ko kuma sin na farko ma sun hada cikin alkur'ani ka san wani lokaci wani lokaci haduwansu kan ja wani hukunci na idigami ko kuma makamcin haka rashin haduwansu ma malamin za ga ma ba sa ma abin nan domin fa sun kula da kowane harafi ba sai da suka kula da shi ga wani littafi nan mala sai ila littafin nan ne cikin karatuttukan mu na baya muna ta magana akan karkasuwan harufa ko zuwa kashi biyu akwai huruful ma'ani akwai huruful mabani ko huruful hija to kun ga ga wani ga wani littafi nan wata littafi nan alwajiz fi hurufil ma'ani fi siyaqil qur'anil karim gaskiya yana da kyau matsayina ni ne dalibi dai in samu wannan littafin yana da kyau ina ganin ne sai dai yakin shi zai iya zama samun su zai iya zama da wahala amma dai in ka rubuta ka tura ma opera to insha Allah zai za a sai ka sa sunan littafin ka sa PDF kawai za a turo maka daga nan sai ka yi printing din abinka yana da matukan kyau abin da ya kayatar da ni daga cikin daga littafin shine idan aka ce al-huruful ma'ani su ne haruffan da suke kunshi da wata ma'ana daga cikin ma'anona da na luga ko na nahau kamar idan aka ce huruful nasbi ka san Allah idan kai sune huruful nasbi ko huruful jazmi ka san la ne da lam da in huruful jarri ka san kaza kaza kaza kaza to waɗannan su ne ake ce musu huruful ma'ani saboda suna kunshe da wani wata ma'ana wacce take suke karantarwa kamar fi tana nuna mene zarfiya ko tana nuna cikin wani abu kamar na ala tana nuna kan wani abu to ga sunan to ga kuma sunan huruful ma'ani din da ya kawo su ɗari da wajen hamsin na larabci duka huruful ma'ani din to bayan ya kawo su kowane harafi zai kawo maka ma'anansa kuma zai kawo maka adadin shi a cikin alkur'ani kowane harafi kaman ala sai ya kawo maka ma'anan ala ya ce kuma tana ta zo sau kaza ne a cikin alkur'ani kuma zai kawo maka ayoyin nan ban ayoyin da surorin to kun ga mallakar littattafai irin waɗannan zai sa ka yi karatu ala basiratin harafi kaza yakan zo da ma'ana kaza kuma gashi a cikin alkur'ani guri kaza da kaza da kaza da kaza da makamancin wannan Allah ya sa mu dace barakallahu fikum barakallahu fikum ma wa ma wa eh ma wa mutajani sani ne ma ai mutamasilani ne ma wa ko kuma to bari mu bashi muta mutajani sani to in an ce mutajani sani malamin me yake nufi mutajani sani ko da da larabci huwa huwa mattafaka sifatan bima'ana idza idza idza idza tafaka al-harfani fi sifa yusamma yani mutajanisain haka ne ko haka ne tabarakallahu fikum yanzu idan muka dubi ta yaya ne ake samun sifa ko kuma bari mu dauko wa in kana dai ba mu zo gurin ba bari mu ɗauko mimun da wawun na farko kaga mimun ba ta da hamsu amma ta da mene tana da jihar tana da tawassul wato shadidul menene lin umar ko tana da tawassul tana da istifal tana da kuma mene infitah mun fahimci wannan ko to tana da gunna sai kuma tana da izlaq firra min lubin muzlika ko ko muzlaka to wawun fa tana da jihar ita ma kaga sun yi ittifaki a jihar sun yi ittifaki infitahi sun yi ittifaki wajen kuma ne istifali na'am sai kuma banda na kofa na'am rikhawa wace wawun tana da rikhawa tamam tana da rikhawa tana dalilin kuma barakallahu fikum to ana gane haruffa ko da ke wannan advanced study ne ya kamata ne mu yi shi a cikin hidaya a za ka iya gane harfa guda biyu jinsin su iri ɗaya ne idan suna da suka yi ittifaki a mafi yawancin siffofi guda hudu ko mafi ko ko abin da ya kama da haka mun bace wannan ko wannan formula ce ta gane suna da jinsi da wadancan dai suna da sauki suna idan suka yi ittifaki idan tafakal harfani isman wa kitabatan ana ce mishi menene mutamatilani wa idza takaraba sifatan aw makhrajan ya sun zama mutakaribani ko to wajen mutajanisani idza tafaka harfani fi akthar sifat idza tafaka harfani wa ikhtalafa makhrajan amma in suka saba wajen mafita watan almutabar wajen tajanus shine mene shine siffa idan sun yi ittifaki wajen mafi yawancin mafita to shi kenan sai zama wata janisani mafanci wannan ko to a takaice dai riwaya ba ta zo da idigamin wawon afwan mimin cikin wawon ba ko kuma wawon cikin mimin ba ko kuma akwai ne dan wa akwai dai malaman mu dai ga sanan da yawa Allah ka samu dace idan mun shiga cikin hidaya yau to shukran idan muka kalli sod nam sod da sinin kaga sod tana da hamsu ko sinima tana da hamsu sannan kuma sod tana da rikawa haka ne sin tana da khawa sannan kuma sad tana da istila'i sin tana da istifali sun yi tafaki wajen bidai da muka faɗo ko wa sad tana da menene in itbaq sin kuma tana da menene in fita kaga sun bambance wajen biyu ko sannan safir sad tana da safir sin ma tana da shi sannan kuma sad tana da izlaq firra min lubbin wannan ma sin tana da izlaq ko to kaga za su iya zama mutajanisa ne amma abin nan nasu ba samo nassi ya shi zo da idigamin ɗaya cikin ɗaya ba fi ma alam Allahu alam Allahu alam idan mutum na bukatan bayani zai samu bayani a cikin irin littafin da aka rubuta su akan akai al-hujja fil qira'at kaman al-hujja fil qira'at sabi'i na ibn khalawahi akwai al-hujja fil qira'at sabi'i duk dai wani littafi da yake kawo hujja akan kowane hukunci za a sama kaman al-kashfu an wujuhil qira'at wa hujjaha wa illaha na wannan makibi na bi talib al-kaisi akwai kuma wani littafi na mai sauki in ba na manta ba ku akwai kala'idul fikr kala'idul fikr shi ma haka ya ba da kulawa wajen fitar da irin waɗannan ahkam da kuma hujjoji nasu ilal nasu alqira'atu wa wa ilaluha ilal qira'at to irin littafin da aka rubuta akwai wannan na hamlawi gashi nan kaman bulugul maram su yake ba shi da yawa afwan talayul bishr طلائع البشر نعم عليكم الصلاة الله to to to to alhamdulillah ai ga yan gwadi dai sai mu tunzumi sai za ka ka mana idan haka rin samu harufa biyu sun yi ittifaki wajen mafita banda sifa koko sifa ne koko a sifa suka yi tafaki wajen sifa abinda mafita wane ne mutu jani sani yan uwa na to mafita ne ta wani ya ka mana Allah sun sabili shafi mana na idan suka yi tafaki wajen mutajanisani wata akwai tarifat ne na malamai daban-daban a kansu mutamasilani wannan ittifakan da an yi ittifaki duk jamhuriyar duk sun yi ittifaki sannan kuma na wajen mutakaribani akwai ra'ayoya guda biyu wajen mutajanisani akwai ra'ayoya daban-daban na malamai ina ganin ku bari bari mu Allah ya kama cikin hidaya za mu yi kokari irin mu fitar da irin waɗannan bayanan insha Allah ta'ala in ma akwai malami da ikhtilafi ko kuma wadansu da suke ganin ba haka bane kaman waje abin da shafi makharijul huruf da makamanci wannan to za mu rinka kakkawa insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala idan muka zo din wannan ma zai da fito mana ko ban so ne in dan bude bayanai anan sai mun zo cikin hidaya din insha Allah ta'ala to idan dai muka fahimci menene baiti ke karantarwa wannan shine awwal shay to da ma shi ne zamu gani yanzu ai zamu ga wasu in fi sifati wal makharij ittafaq harfan fal mithnan fihi ma ahaq akwai takdimu tafiri in fi sifati wal makharij ittafaq harfan fal mithlan fihi ma ahaq mun ga mun ga baitin ko to takadirin baitin shine sai ka ce in ittafaqa in ittafaqa harfani fi sifati wal makhariji idan harfa guda biyu suka ittifaki wajen siffofi da mafita da mafita da mafita sai ka ka cire wancan nan fa'ul din ka hada ta fal ahqu fihi ma mithlani baiti ya fita ko fal ahqu fihi ma almislan duk lokacin da muka samu harfa guda biyu sun ittifaki wajen mafita da kuma mene da sifa komi nasu iri ɗaya ne kawai yanzu misali kamar hassan da husaini wasu ma hassan da husaini ma ka yi bambancewa wake an wannan ya faru wani ne hassan to ya aka yi aka yi husaini shi sai ya tunanin shi hassan din yana ɗakinsa yana da aure to sai ya shigo ɗakin da nufin ya su yi magana ko makamancin wannan ba to Allah- wala Allah ya shi ya dauka yana cikin wadaka ne ko kuma aka yi sai ya zauna a kujera shi Husaini kenan alhanin Hassan ba shi a dakin iko Allah kuma sai ga matan kawai ta shigo cikin dakin Ha. sai ta dauka mijin da ne kan kujera saboda resemblance to karke da ya gaje Ah, abubuwan da daga- da makamacin wannan wanda ke ba iya ba sa iya ah, faruwa ba- za su iya faruwa wanda ke bai kamata ba da sauransu sai ya sauri ya fita dakin ina fita kuma sai gashi kuma sun ya shigo daki To, kaga idan ka samu haruffa biyu iri iri da ya komi na saka a ai na yi gwari gwari ne insha Allah ta'ala gabaki da mu mutamasilani yawwa yanzu duk inda ka je kano in ka je kano haka ake rubuta wannan in ka je maiduguri haka ake rubuta wannan kaga shi kenan kuma sunansu da to Allah ka samu dace idan harfa guda biyu suka yi ittifaki wajen siffa da mafita ko wajen yanda ake sunansu da yanda ake rubuta su sun zama sun zama mutum masulani wa in yakuna makarjan takaraba wa fi sifati talafa yulaqaba wa in yakuna takaraba makarajan wa in yakuna takaraba makarajan idan kuma ya kasance sun yi kusanci wajen mafita waktalafa fi sifati sai suka saba wajen siffa sun yi kusanci wajen mene mafita amma siffa ba iri ɗaya bane yulakka ba mutakaribai ne sai a musu lakabi da mutakaribai ne kun ji tarifi na farko kenan dangane da mutakaribani ne aw yakuna tafaka fil makhraji ko ya zanto sun ittifaki wajen mafita duna sifati banda sifa hukika bil mutajanisaini sai a tabbatar musu da cewa su mutum mutajanisaini ka kamar yadda ka kawo kenan malam kun banci wannan ko thumma mun- mun- mun banci wannan bayanan to akwai kuma waɗanda za ka sun malaman da za su kawo cewa wajen siffofi idan suka yi ittifaki aksar da siffofi shikenan kuma sai a danganta su da amma dai abinda shi mallan nan ya kawo mana shine muhakkak shine tabbatacce wanda ke jumhur sun tafi kai in Allah da kamar yadda zamu kare ganin shi kuma cikin jazariya insha Allah ta'ala summa in sakan dama can da mun ga akwai kabir akwai sagir akwai mutlako summa in sakan aw in sakan awwalu kullin idan harafi na farko na kowannen su ya zo da dauri fasagira sammiyan ka cire wacce nan fa'un sai ka manna ta fasammiyan sagira sai ka kira shi mutamathila- mutama- mutamathilani sagir ko mutamathilani kabir ko muta- ko mutajanisani ma'ana idan harafin farko ya zo da dauri ana samun shi mutamathilani ana samun shi mutajanisani ana samun shi mutakaribani mun bance wannan ko aw hurrika harfani fi kullin na aw hurrika harfani ko kuma aka yi ma harfin guda biyu dukan wasu sila mutamasilani ne ko kuma mutakaribani ko kuma mutajanisan dukan suka zo da wasu sila fi fil kulli ba kun ga tanwini akan wani lam ba wannan tanwina na ce mi tanwini al-iwad ai fi kulli wahidin tanwini al-iwad kenan wa kullun atauhu dakhirin ai wa kullu wahidin misali to shukran kul fa kul kullun kabirun ko ne kace mishi ya zama kabir wa fahamhu ka fahimci wannan bayanai wannan bayani da nake maka bil musul jam'i ne na mene na misal da misalai jama'a mun fahimci wannan ko Na'am. To wannan shine karken wannan babi din. Kada a manta karatun mu na jazariya da izinin Allah zai kare bududuwa kan haka don dukkan mutum masu lani sai mun fitar da su a cikin alkur'ani kuma zan fitar da su ne uphandedly idan fitar da su ne da ka yawa insha Allah ta'ala mutajani sani su ma haka sai an fitar da su mutama mutakariba ne ma haka insha Allah ta'ala kuma a wani lokacin nan sai dai a yi ta rubuta saboda za mu faɗo ne ana rubutawa kawai amma ba allo ba fa amma ba za mu yi mudda ba to to alhamdulillah akwai masu tambaya ko karin bayani wa alaikum salam wa rahmatullah akan nam alhakum takasur alhakum ko eh filin da kalaha ne laha yalhu mudarin su kenan masdadin sa ne zai zama malamai lahwan eh na'am wacce kenan ita ce laha lahiyatan kulubun ko ita ce ko yan wa ita ce to amma da aka ce lahawan kuma ya zo da wawun amma lahiyatan kuma sai ta zo da yawun yan shi ne za mu ji me yi fassaran lahiyatan kulubuhum to to me ma'anar laha kuma to amma me yasa muga ya'un kuma lahiyatan qulubuhum na'am suna ne ko to Allahu kuma fa Allahu eh lahawan masdari ne na lahayal hu lahawan sosai kwa mudari a wawun ne yalhu na laha yalhu lam yalhu sai ka share mene lam ɗinka sai ka share ya'un to ka gani wa alaikun salatu lanam to za a bambance mana to na'am na'am na'am eh eh na'am na'am na'am mu fahimta fa yan wa na'am wato laha ko lahwan mun bi da masdari ko to ismul fa'il zaka ce mene lahin ko da tanwini ko madalla to shine ke son ya nuna mana wato zaka bi ta hanyar sarbu ne zaka bi da wai shin daidai kalmar je ko ba ta kalmar bace to dama wata abin da nake son mu kawo kenan kun gani mun yi sarbu to ta hanyar sarfin nan ba za ka minka bi kana fitar da abubuwa yanzu ga shi lahin kun gani ko asalin lahin shi ne kace mene manan lahwin ko na'am lahwin ko madalla afwan idan an zo da ismul fa'il sai a ce lahwin ko to amma waka'atil wawu متطرفة بعد كسر فقلبت يا أبكي لاهي لاهية الله سكت الهيد basani ba mun bayyana ko bismillah watan lokacin mu zai abin nan kana damu yanzu muna ina cin annahul wadi tunda akwai littafin sarbu ko mun dai riga mun wuce wannan alamiyatul afal yanzu idan muka idan muka kammala waɗannan dororin za mu ci gaba da annawul wadih da muke yi muna na biyu ne ko to idan Allah ya kai mu na sanawi za mu ga hakan da suke da alaka da irin waɗannan abubuwa so yanda ya bayani dan haka ne kalma ɗaya ne kawai duka mun bance wannan ko amma ta hanyar sarfu ta nan ne zaka gane lahiya diddai da kalahadin ne ismul fa'il ne lahin ko to da ka auna kalmar da lahin sai aka yi tanwini saboda munakkaran wannan wuni lismal munakkaran munsarifa baitin kenan cikin abin nan muna ko yawwa to bayan an zo da shi da na kira shi kenan sai aka sa wannan tanwini to idan ka cire tanwinin ka ya dawo da wawun ɗinka to nan za ka ga wawun ta zo kafin kasara to yanzu me za ka yi sai a yi kalbin wawun a ba za a share ta bane za a yi kalbin ta saboda kasra sai a yi kalbin ta a maida ta yawon ko shikenan sai aka sa ta gudu to wanda saboda illa ne na sarfi wanda yake gaskiya ba karatun sarfi ne yanzu ba wa alaikum salam wa rahmatullah na'am to na'am na'am na farko na'am masha Allah a tambayoyi guda biyu ne kai idan a na farko mu bari mu shiga cikin hidaya zan insha Allah ta'ala zan yi bayani amma na biyu tambaya ta biyu shine yanda sunna ta zo da shi ko kuma aka riwaito daga malamai da isnadi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka a karanta ina jin babu wani babu wata amsa da za ta fi wannan kun ga na'am aqilatu tarabi ka sa'id ba eh na'am tabbas kadi ka za in ka sama aqilatu tarabi ka sa'id za ka gani ma da kuma littafan da aka rubuta su akan qira'at hujja al hujja fil qira'at sabi ko kuma ilal na qira'at al qira'at wa ilaluha zaka samu wannan bayanan amma insha Allah subhanahu ta'ala idan muka zo hidaya za mu yi bayanin su da izinin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu